الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض sai baka sani ba hakika ubangiji mulkin sammai da kasai nasa ne domin mulkan wa halkan wa abidan halittar shi yayi ko mallakar ma shi yayi sannan bayin kuma bayinsa ne ya fa'alu fihi ma ma ya sha'u sama da ƙasa shine yake yin abin da yaso a cikin su addinu ma shari'a. duk abin da ya shar'anta ce shine addini to wannan shine addini abin da yace ba addini bane ba addini bane abin da yace shine alkhairi shine alkhairin wanda yace shine sharri wannan abin shine sharri sai ce huwa alamu bima yata'abbadukum bihi shine mafi sani da abin da yake bautar da ku da shi me bautarwa shine abin da zai ce na dora muku ibada iri kaza na dora muku iri kaza shine masanin wannan amin nasihin wa mansuhin daga mai ko shafewa da kuma wanda aka shafe ma'anar wannan su yahuda da nasara suna ja da annabtar annabi alaihi salam to Allah ya ce duk abin da ya ce a yi shi ne ya fi sanin wannan abin da ya ce a yi to in ya so kuma ya ce ya shafe shi ya canja wani shi ya san haka da ya cancanta duk abin da aka zo da shi na attaura da linjila ya ce a jingine shi da ƙur'ani za a yi aiki ba wanda zai ce ba haka ba shi ne ma'anar wa'alamu bi ma ya ta'abbadukum bihi min nasihin wa mansuhin saboda haka shari'ar annabi alaihi salamu ta shafe kowace irin shari'a da aka yi in ka ga wata shari'a wadda ba tasa ba an yi amfani da ita sai wanda ake kira shar'uman qablana wadda ba a sami wani abu a Qur'ani ya sauka magana akai ba sannan Annabi alaihi bai magana akai ba bai soke ba bai kuma taba shi ba sai kuma aka same shi yana nan to musulmi suna iya daukan wannan misali idan mutum ya rida a azanallahu minha an ce yustatabu salasata ayyam za a bashi kutuba tsawon kwana uku a ina aka samu ba a shari'ar mu bane shar'uman qablana ne saboda mutanen annabi salihu alaihi salam da suka soke wannan taguwar sai aka ce da su tamatta'u fi diyarikum salasata ayyam to wannan shine aka dauko ake amfani da shi anan to sai irin wannan amma duk abin da sauran suka zo da shi in ya zo ya ce ya soke shi shikenan ta soku ba wanda zai wata da'awa cewa a nasa addinin ai akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza komai nasu dole su ajiye shi shi isa lokacin da annabi alaihi ya taba ganin littafi musa wato nuska ya tambaye shi na umar wannan fime sai ce masa ai littafin ahalil kitabu ne taura ce sai ce masa alam atikun biha bai za a naƙiya ban zo muku da shari'a ba fara tas tsarka lailuha kana hariha daranta kamar rana ike ba ta da bambanci ita da daddare ne da rana ne ita kullun a cikin haske take a cikin gari a daji da dare da rana da kowane irin yanayi shari'ar haske ne da ita sai ce laukanan Musa hayya lamastasa'ahu illa tibai ko annabi Musa ne yake da rai shine yake zance da Allah gaba da gaba to ba abin da zai karbe shi a gurin Allah sai bina yace malakum min dunillahi ba ku da wani koma bayan ubangiji wato gairuhu wani samin waliyin majibincin lamari ya hafazukum da zai kare ku wala nasir ba kuma da mataimaki yamna'ukum yamna'u ankum azabahu da zai hana zai kare muku azabarsa idan ubangiji ya nufin yin azabar to babu wani wajibancin lamari da zai kare mutane ba su kuma da mataimaki da zai hana afkuwar azabar akan su in atakum in azabar ta zo muku li annahu maliku umurikum domin shi ubangiji shine mamallakin al'amuran ku baki daya yujriha ala ma yuslihu lakum ina tafi da ita ne daidai da abin da zai wato zai zama maslaha gare ku da abin da ubangiji ya shar'anta ba dan shi bane maslahar ta mu ce mu bayi amma Allah ba shi da bukatar mu ba za mu kare masa komai ba ba kuma za mu taimake shi akan komai ba dan shine arrahmanir rahim da abin da yi tsantsar ihsani ne ba bukatar taimakon bawa ya ce mu bashi wata gudunmawa ba bukatar bawa ya bashi wata kariya sai ce am sai ce mun kadi'a akwai am mun kadi'a akwai am muttasila su haka suke to sai nan yace mun kadi'a ce ma'anar mun kadi'a shine bal wato idrabi bari ko kuma mutasila ce ita ai alam ta alamu kawai shin ba ku sani ba ma zikira lakum am alimtum shin ba ku san abin da aka ambatan muku bane ko kuma alimtum kun sani ba ku sani ba ko kun sani ita ce mutasila ita za a tambaye ka ko kaza ko kaza to sai a bada ansa akai ita ko mun kada ya bata bukatar amsa shine yasa ce in an ce mun kada ya ce shine ma'ana bal in ko mutasila ce shine shin ba ku san Allah shine mamallakin sama da ƙasa ba ko ku san in yi nufin muku azaba ba ku da wanda zai kare ku daga azabarsa ba kuma da ba ku da wanda kuma zai taimake ku ba am lam am, am alimtum shin ba ku sani ba ko kun sani walakin turiduna an tasalu rasulakum muhammadan sallallahu alaihi wasallama al'ayati ta'annutan sai dai kuna nufin ku tambayi annabinku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a tambaye shi ayoyi na ta'annuti ta ta'annati dama ita tambaya ko a yi ta ne ba a sani ba dan a sani ko kuma a yi ta akan an sani amma akwai wa'anda ba sani ba a kewaye ba su da azancin da za su yi tambaye da za ta fito musu da mas'alar gwari-gwari to wanda ya sani sai ya tambaya mai azanci wacce za ta fito da matsaloli gwari-gwari kamar yadda jibrilu alaihissalami izo'i a kan tambayar musulunci da imani da isani da lokacin tashin alkiyama ya yi ta gwari-gwari-gwari annabi alaihissalami ya bayani filla-filla-filla-filla kowa ya fahimta to wannan ita ma tambaya ce to akwai kuma tambaya wacce take ta ta'annati don a ƙure mutum a zo da abin da za a kai shi wato a ƙurista shi shi ne a yi maganar da shi da kansa sai ya yi ƙus ba zai su da suka tashi kawai da aka je wajen munajati an riga an nemi mutane saba'in Allah ce waktara Musa min ƙaumishi saba'ina rajulan limiƙatina sai da aka tanani mutum saba'in buƙatun da za a yi wannan ganawar sai da aka yi shiri aka sa shi ya yi azumi na kwana talatin wa wa'adana musa salasi na lailatan fa'ati mamna habi ashirin fatan mamika to rabbihi arba'i na laila sai ya ƙara kwana goma sai zama na kwana arba'in wannan shiri kenan da zubi saboda gana da za a yi da ubangiji subhanahu wata'ala to sai aka zaɓi mutum saba'in wanda ake son sun cika rujula sun zama sun manyanta sun haɗa hankali sai aka kasa samun saba'in nan to sai aka samu matasa kafin gare waye kowane ya zama dattijo kuma gemanya ta fito musu sun samu kamala Allah ya cika sa su shikenan sai aka tafi da su da aka je sai ya bar su to da inda ya tafi za a gana din sai kawai suka yi tawaye suka ce abu daman nan ka je ka ɓoye ubangijin naku sai ka nuna mana shi ƙarara sai ku aka sa mala'ika daka musu tsawa gaba ɗaya sai suka mutu annabi musa da su daga haka ya san sharrin banu isra'ila da irin ta'annatinsu sai ya ce laushi ita a halaktahun min qablu wa iyaya wani da an san haka za a yi to da ka halakar da su da ni tun kafin wannan lokacin daman da kyar aka samu saba'in ɗin sai su ce daman shiryawa ne na karɓo na zo da su aka kashe musu su Allah shi sai ya tashe su ya tashe su an gata jikan annabi ibrahim alaihissalam sun gaji sun samu daraja ma'ana subhanallah sai Allah ya tashe su amma duk da haka ba su bu ba mugwayan mutane kenan to sun so su tambaye annabi alaihissalam irin wannan da a ce a masa ta'annaci a tambaye shi kaza a tambaye shi kaza dama sun mafsa waɗansu an tambaye shi akan waɗansu matasa to shine Allah ya saukar da suratul ya saukar da suratul kafi akai masa bayanin waɗannan matasan sai suka tambaye shi wani sarki da ya wata tafiya da ya karaɗe duniya a cikin suratul kafin sai aka bada kissar zulqarnaini to sun sha masa wannan yana zaune sai suka zo suka ce masa gaya mana ta ya ake yi ɗaye kama da uwansa ko kuma ya ake ɗaye kama da uwarsa shi kenan suka yi masa wannan tambaya kaga ta annaci ne an zo da wani abu to sai kai ba su ansa alaihissala sannan ko suka ce to waya ake kuma ɗaya zama namiji ya ake ɗaya zama mace ɗan suke zama mace to sai annabi alaihissalam ya ce da su za su baka ma'ur rajuli ma almar'a ashbaha ashbaha rajula bi iznillah idan kwan na namiji ya riga shiga ya riga na mace to zai kama da ubansa da izinin Allah amma ba shi gabbaci da izinin Allah idza sabaqa ma'ul mar'ati rajul ma'ar rajul ashbaha al mar'ata bi iznillah idan na macen ya riga shiga to zai kama da uwar da izinin Allah sai ce idza ala ma'ur rajuli ma'al mar'ati azkara bi iznillah idan namijin ya zama shine a sama namace na ƙasa to namiji za a yi da izinin Allah wa idza ala ma'ul mar'ati ma'ar rajul unnisa bi iznillah sai suka ce man yadda wani zai iya bada wannan asa sai annabi amma dai basu ba ba sai Allah ce man ya tabaddal kufar bil imani wanda ya musanya imani da kafirci wato yana da imani sai ya musaya ya karbi kafirci ya bar imani amin bi tarki ma umira bihi ta hanyar barin abin da aka umarce shi da shi wa dalabil ayati ta'annutan da kuma neman ayoyi dan ta'annati ya ya kure to in ya bar wannan faqad dalla sawa as-sabila haqiqa ya bata ta farki madaidaici ya bashi ya bi wani wata hanya kuma to shi yawan tambayoyi musamman lokacin da annaba da sai kenan sabai ba a bar su ci gaba da yi ba wayannan daman yahudi ne su ma sabai aka kwabe su akan in ana yawa annabi alaihi wasallam tambaya to abu zai rikice za a samu tsauri na rayuwa ana zaune annabi alaihi salam ya ce Allah ya farlanta haji ku je ku yi haji na la farada alaikum alhajj fa hujju sai wani sahabi ya miƙe ya ce rasula a kulla amin ko ce shekara sai annabi Allah sai kau da kai sai ya matsa ya ce a kulla amin ko ce shekara sai annabi Allah sai kau da kai da ya ƙara sai ce law qultu na'am la wajabat lakum da na ce ida ta wajaba a gare ku wala mastada'atum kuma ba za ku iya ba da oni ma taraktukum ku bani da Allah ne kuka ji ne shiru to ku kyale ni shi yasa ya fito yake cewa da mu inna allaha farada fara'ida fala tudayyuha Allah ya fallanta farille ka ku tozarta abin da ya fallanta ku dauki su da girma wa hadda hududan ya iyakance iyakoki fala ta'taduha kar ku tsallake ta wa harrama ashiya'a ya kuma haramta wasu abubuwa ya ce banda kaza banda kaza fala tantahikuha kar ku dinga keta wannan abin da ya haramta din sai ce wata raka ashiya a rahamatan lakum ya shuru akan waɗansu abubuwa don jin ƙai gare ku fala ta baha su an ha kar ku bincika ku kyale shi ku bar Allah a duk abin da ya shuru bai ce kar ku ce to me kaza in kuka dinga tambaya in annabi alheri yana nan to in aka bayyana abin zai zama matsala yana zaune ran nan wasu wani ya ce da shi kada su da waye babana sai ce masa wani yana ina sai ce yana wuta saga ta ɓaci sai ce in za ku tambaye ni yanzu ko menene daga nan har sama zan ba ku ansa sai sai na umar ya wuf ya durƙusa ce ya rasula tuba miki ya rasula a yi mana afuwa ya rasula a yi mana afuwa ya rasula mana afuwa sannan sai ya shuru sai ko me kuka tambaye ni zan ba ku ansa sai aka hana to sai sai shiru da ya ce na umar ya dinga neman afuwa ya ce rasulullahi mun ba da gaskiya da kai mun yadda da abin da ka zo da shi ba mu da ja a kaɗa ɗariƙ alhaƙi wanda ya bar ya musanya imani da kafirci ya bar abin da aka umarce shi da shi yake kuma tambaye tambaye na ta'annati ya bata ya bar tafarki madaidaici shine ci akda tariqal haqi ya kuskure tafarkin gaskiya wa ma'anar aya ma'anar aya la taqtarihul ayat kar ku dinga kirkiro ayoyi wayu addi kuma dalala ila tabdilil kufr bil iman sai bata kai ku zuwa musanye kafu imani da kafirci sannan Allah ya ce wadda kasirun min ahlil kitabi da yawa daga cikin ahlil kitabi hum ahbaruhum sune malaman su ahbar malaman yahudawa kenan su suka so lawyarud dunakum min ba'di imanikum kufara su juyar da ku bayan imanin da kuka yi su juyar da ku su mai da ku kafirai shine murtaddina su mai da ku kafirai suka yi ridda sai ce halu hasadan dan me sai dan hasada sai ce mafa'ulun bihi shine mafa'ulun bihi ko ka ce mafa'ulun li ajalihi kamar ka ce nan dakhaltul masjida listima'i aw li talaban lil ilmi na shigo masallaci dan neman sani wannan kalmar talaban shine mafa'ulun li ajalihi to shine yace hasada dan hasada kawai suke son su juyar da muminai daga imani su mai da su kafirci ba don komai ba kan ce ka'ina shine abin da yake kasantacce min inda anfusihim hasadar ita ce kasantacciya daga kawunansu a cikin zukatansu take ita hasada suna hasadarsu har yau har gobe kuma yahudu da nasara suna hasadar musulmi akan sallama ba sa jin daɗin sallama da musulmi suke inda suna da iko na za su hana musulmi sallama da sai sun hana sun ga ba wani abu ake ba duk inda musulmi suke sai su yi ta ba raba takardu ake ba ba gaya wa mutane kowa aka haife shi ta so su ga kowace ƙasa in musulmi sun haɗu sallama suke ba sa son wannan kuma wasu da wata hanya da za su fito da wani abu da zai karɓi ya da irin wannan to shine hasada min hamalathum alaihi anfusuhum kawunan su ce ta ɗauke su a kan yi wannan autaman na zalika min amfusin ko kuma suka yi burin haka a cikin kawunansu lamin ƙibalil haƙi ba saboda gaskiya ba suna so musulmi su bar imani su koma kafirci haka suke so a zukatansu ba don wai tabbatar da gaskiya ba min ba'da ma min ba'da ma ta bayyana lahumul haqq bayan gaskiya ta bayyana gare su a cikin at-taura fi sha'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu haqqun bil mu'jizati was sifatil mazkurati fiha cewa shi gaskiya ne wato da mu'jizoji zai zo da kuma sufofi da aka ambata a cikin at-taura din to sai suka shafi amma da ubangiji iso sai ya kuma dawo da wannan duk abin da suka rufe na at-taura sai Allah ya kawo wato halatu ɗanna na Khadija radiyallahu anha wanda ya zauna hannun Annabi alaihi salam da Ali ibn Abi Talib radiyallahu da Al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu da su Ummi Ma'abadi duk sai suka zo duk sufofin da aka rufe a Taura da Linjila sai suka kawo su shi yasa ake son ƴaƴan musulmi a dinga karanta musu sufofin Annabi alaihi salamu dan su ne wanda Allah ya faɗa tun kafin izo a sauran littafai suka lirife su to ubangiji da yake haka yake so sai ya kawo na jikin annaba su suka faɗi dukkan sufofinsa alayhi salam wanda suka rufe a wancan fa'afu anhum ku yi rangwame gare su ai utrukuhum ku basu wasfahu ku kau da kai a aridu fala tujawizuhum kar ku wato bisa akan haka a yabi da su hatta ya ce Allahu bi amrihi har ubangiji ya zo da al'amarin safihin min al-qitali was-sabi li bani quraiza wa ijla'in nadir har Allah ya zo da al'amarin sa wato fihim a cikin al'amarin su min al-qitali na yaki wannan ta sauka kafin abujabta yaki to da yaki ya zo shikenan sai a yake su was-sabi da kuma riba cewa libani ƙuraizata bani ƙuraiza su an ribace su sannan wa ijila'in nadir da kuma korar banu nadir a kore su daga cikin gari aljala'u shine fitar da mutum daga garinsu shine jala jila'u kuma shine waye abu a fidda shi fili tangarangan da yawa za ga mutane an zo an yi saukar ƙur'ani ana addu'a cewa Allahun ana addu'a akan ƙur'ani cewa lamai na abiduka banu abidika banu ima'ika na wasi na biya duka madin fina hukumuka adalin fina qada'uka nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw allamtahu fi kitabika wa أو أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا أشيك جمتا سنشي وجلاء أحزاننا بديدي بني على روشي in ka ce jala'a zaniyar wato fitar da mutane daga garinsu sai dai wajila'a ji jila'a a zanina shine kauda bakin cikin ma a cire shi a wanke wannan ijla'un nadir wannan nadir su ko aka kore su daga gidajensu aka ce sabsabar gara inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ya qadiru ala al-intiqami minhum yana da ikon yi intiqami ya kama su kamu na tsauri wa aqimus salata wa atuz zakata ku tsai da sallah kuma ku ba da zakka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin da abin da kuka gabatar da shi saboda kawo nan ku na alheri shi ne da'atin wato na da'a ka sadakacin kamar sadaka ko wani abu na alheri ta juduhu ai za ku same shi ai sawabahu za ku samu ladansa inda lahi a gurin ubangiji inna allaha bima ta'maluna basir Allah masani wato abin da kuke yi Allah yana ganin sa la yadiu indahu amalun babu wani aiki da yake tozarta a gurin ubangiji subhanahu wataala duk abin da bayi suke yi la ya'zubu anhu misqala zarra dai da kwaye zarra baya buya gare shi duk abin da bawaye yana kallon sa kuma ya ga mana in kiyama ta tashi man ya'mal misqala zarratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala zarratin sharran yarahu to Allah a gurin sa komai tangaran yake ba abin da yake bata shi yasa annabi alaihi salam yake sha da mu in ka ba da sadaka daidai da ƙwayar dabino ubangiji yadda ake rainan ɗan doki haka zai dinga rainan wannan sadakar sai ya mai baka da ita tafi girman dutsen uhudu ya mace sai zo ta maka kayanka shine wa qalu ai ahlul kitabi ahlul kitabi suka ce lan yadkhula jannata illa man kana hudan ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya kasance ba yahudi sun rufe kofa kowa ba zai shiga aljanna ba sai bi yahudi ala zalika yahudul madinati yahudan cikin garin madina su suka faɗi wannan kuma suka ce au nasara wannan kuma maganar yahuda madina ba ce ba a haɗe suka yi ba su yahudu ba su ce ba mai shiga aljanna ba sai yahudu ko nasara a'a sun ce kawai ba mai shiga aljanna sai yahudu kawai su kuma nasara na najran su ko suka ce ba mai shiga aljanna sai nasara kowane kungiyarsa kawai ke wa kamfen yake can mutane a kai shi ne au nasara ala zalika nasara na jira nasara na jirana su ne suka faɗi wannan tana cikin ƙasar yaman a yanzu ai ƙalar yahudu lan yi da kular jannata illal yahud yahuda suka ce ba mai shiga aljanna sai bai yahudi wa ƙalar nasara lan yi da kular jannata illal nasara su ko nasara suka ce ba mai shiga aljanna sai nasara ƙala ta'ala Allah maɗaukacin sarki ce tilka amani yihun wannan kawai burinsu ne amma kuma mummunan buri ba mai kyau ba shine shahawatuhumul batila sha'awarsu ce da burinsu batacce sai Allah ce qul hatu burhanakum ce ne ku kawo hujjarku hujjatukum alaktisasikum bidkhulil janna akan kebantar ku da shiga aljanna ku kawo dalili wanda zai tabbatar cewa an ce ba mai shiga aljanna sai yahudu ko kuma dalilin da aka ce ba mai shiga aljanna sai nasara ku kawo in kuntum sadiqina fihi in kun zo masu gaskiya a cikin wannan abin da kuke faɗa bala su ce a'a idkhulul jannata gairuhum waɗansu su za shiga aljanna shine amma wanda zai shiga aljanna shine man aslama wajhahu lillahi wanda ya miƙa wuyansa ga Allah ai akhlasa qasdahu burinsa ya tsarkake shi ba shi da wata bukata sai Allah kar mutum ya sofana wa Allah wani abu in ya sofana ba ruwan Allah da shi a ganar shiraka ya ana shirki da mutum abin da zai iya tabbatar ikhlasi ne a zuciyarsa malamai suka ce dan mutum yana zaune a guri sai ga mota kanta ya kwace tayo kansa in ya miƙe saboda me miƙe saboda ya tsira to dawun zaka yi Allah ba shi da wani buri banda wani dawun zaka yi Allah ka zama haka ba ba abin da zaka jona tare da shi shi kadai ake so to sai ya karba sannan wanka da al'amrihi kuma ya biyayya ga al'amuransa da Allah ya ce ayi to mutum ya biyayya ya bi to in yi wannan shi ma zai shiga aljanna wa khussal wajhu amma an keɓanci fuska la'annahu ashraful a'da dan shine ita ce ita fuska ita ce mafi darajar gaban dan adam shi yasa ka ce assalamu wajhu lillahi fa ghayruhu aula wannan fuska shine mafifici hannu ya miƙa waya kare ya ta'adda ta'addasa shine ya dauki abin da ba nasa ba ta'addasa ya taba jikin da ba halitta masa ya taba ba ta'addasa idoki jikin da ba a dai doka ba to ya miƙa wuyarsa ga Allah harshensa ya faɗi alheri in babu ya ja bakin sai shiru idansa ya kalli alheri idan babu alheri ya kau da kansa ga buran abin da aka ce ba a so ƙawahuwansa ya taka ije inda ake so inda ba a yadda je ba kar ya je al'aurarsa kada biya buƙatar sha'awarta sai inda aka halitta masa to shine sa ce gairuhu aula wa huwa muhsinun amma ya miƙa wayan ga Allah ya yi ikhlasi sai sake cewa sai kuma ya zama muhsinun bainahu wa baina rabbih bit tauhid ya kyautata tsakaninsa da mahaliccinsa bit tauhid ta hanyar tauhidi wato ta Allah wanda shi kuma yanzu wannan bangaren na ilimin tauhidi shine mafi yawan mutane ake wasa da shi jama'ar da dama ba su ma gane abubuwan da ya safi tauhidin ba sai ga mutum yana ta aikata wa'yansu abubuwa wanda za su fidda shi daga da'irar itikadin da annabi alaihissalam ya zo da shi kuma ba tare da ya sani ba yawa za ga yanzu marja'anci ya shige mutane ba tare sun sani ba mu'tazalanci ya shige su ba sani ba ga sanan abubuwa iri-iri wajen bangaren tauhidi yadda mutum zai zama kukan borin turki haka ake so mutum ya zama daga Allah sai Allah sannan wa ikhlasil amali da kuma tsarkake aiki babu sofa ne a cikin sa to in mutum ya haka ya zama husinun a gurin Allah sannan wa bainahu wa bainan nasi sannan tsakaninsa da mutane kuma bi husnil mu'amala ya zama yana da kyakkyawar mu'amala ya zama yana da basira mutum ana so ya zama yana da basira basira da ita ce yake iya gane daidai da kuma kuskure amma ba shi da basira za ka zo masa da soyayya da abu na daidai sai maka rigingintacciyar fahimta sai mai da shi fitina to kaga rashin basira sannan ana son mace yana da shaja'a sadaukantaka ma'anar shaja'a zai yana da wato yana da ƙarfin hali yana da iya haɗiye fushi sannan yana da nutsuwa lokacin da wani bai taso ba zai samu ɗaishi ba sannan a same shi yana da iffa ba ruwansa da abin hannun mutane ba ruwansa da kwaɗayi ya nemi abinsu ba ruwansa da yin hassada ya gansu da wani alheri yin ga sa musu ido yana soke-soke ya zama ba shi da wannan sannan kuma yana da adalci komai zai yi ya san akwai haƙƙinsa ya san kuma akwai haƙƙoƙin waɗansu a kansa kada ya dinga neman shi nasa haƙƙin amma ko ba ruwansa da sauran jama'a to in mutum ya zama yana kula da wannan shine zai zama ya kyautata mu'amala tsakaninsa da bayin Allah sai ya zo ya mutu babu haƙoƙin bayi a kansa wanda zai je gobe kiyama ya biyan bashi shikenan ya tafi wuta Allah ya kiyaye mu falahu ajruhu inda rabbih na gare shi ladansa a gurin ubangijinsa ai sawabu amalihi aljanna sakamakon aikin nasa shine aljanna bi fadlillah wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna babu tsoro gare su sannan wala hum yahzanuna ko ba sa farin bakin ciki fil akhirati alahira la khawfun alaihim ma ce la khawfun alaihim akwai tsoron akwai tsoron dan duk wanda yake son Allah sai ya ji tsoro wannan la khawfun alaihim shine tahaqqul makhuf ba zai afku ba da abin da suke tsoronta ba zai same su ba shine ma'anar la khawfun alayhim al khawfu la yatahaqqaqu suna jin tsoron shiga wuta suna jin tsoron suri hisabi to ba za su gama da wannan ba sannan ba za su yi bakin ciki ba wa qalatil yahudu laysatin nasara ala shay'in sai yahuda suka ce nasara ba akan komai suke ba mu'taddun bihi wani abu da za a dogara da shi mai amfani suka ce kai nasara akan ba akan komai suke ba wani abu nasu da za a karba amma dogara da shi Allah ya yarda da shi wa kafara darbi isa saboda haka yahudu suka kafirce annabi isa alaihi salam wa qalatin nasara laysatil yahudu ala shay'in su kuma nasara suka ce yahudu ba akan komai suke ba mu'taddun bihi wanda za a dogara da shi wa kafara bi musa su ko suka kafirce annabi musa wahum sai ce ai alfariqani jama'ar guda biyu yahudu nasara yatluna alkitabal munazzala alaihim suna karanta littafin da aka sauka musu wa fi kitabil yahudi tasdiqu isa a cikin yahuda littafin da aka saukar yahuda shine at-taura akwai gaskata annabi isa a ciki wa fi kitabin nasara a littafin da aka saukar da nasara kuma akwai tasdiqu musa gaskata annabi musa alayhi salamu dan me kuma wannan za su ce ba su yarda da wannan ba sai ce kazalika kwatankwacin haka ne kama kala haula'i kamar yadda wayancan yahuda da nasara suka faɗa qala lazina la ya'lamuna wanda su ma ba su da ilimi kidan ka na jiwo gayye sodi su ma haka suka faɗa shine almushrikuna min al-arab mushrikan larabawa su kuma ba su da ilimin komai wagairun da kuma su mushrikan da ba na larabawa suka misla qaulihim su ma suka faɗi kwatankwacin wannan bayanin lima'ana zalika bayani na ma'anar wannan cewa su a gurin su qalu likulli zidinin laysu ala shay'in duk wanda yake da wani addini ba samawai ba akan komai yake ba ruwansu da shi to haka su ma suka faɗa Allah ce fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyama Allah zai hukunta abin da yake tsakanin su ranar alkiyama fi ma kanu fi yaktalifuna cikin abin da suka kasance suna sabawa min amri dini inna al'amarin addini fa da filil muhiq aljanna wal mubdilan nara ya shigar da wanda ya tabbata akan gaskiya aljanna wanda kuma ke kan bata ya shigar da shi wuta nasallahu salamata al'afiyata minan nari wa ma qarraba ila hamin qawlin aw amal assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أو أشي رجب نيكو أو نسون نيكو
tarika ya ga ba irin wanda mu muka gada iyaye da kakanni ba ne abin canja mu ɗauko kamar kusan irin nasu har za su mana wata ake cewa wato nasarar muke da su ta faɗa mana ko kuma ya aka haka abin ya zama haka.
ya tambaya ne akan yahudawa irin kin da suke musulmi ga kuma irin yadda yanzu musulmi duk abubuwan da suke ɗauka nashi ne to su yahudu Allah ya san za mu rayu da su har tashin alkiyama shi yasa a ƙur'ani yake ta magana a kansu domin kada mu saki mu sanyi mu ɗauki tafarkinsu in muka ɗauki tafarkinsu hukunci ɗaya Allah zai mana to shi sa ya dinga saukar da wannan ya dinga saukar da ƙur'ani ana ta magana a kansu don kar mu yadda mu shiga to sannan annabin rahama da shirya sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ya ce da mu la tatabba'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in law dakalu juhra dabbil la dakaltumu hau zai fada wa musulmi za su bi tafarkin yahuda da nasara taka taka ta dani dani in za shiga ramun damo su ma sai sun shiga da za su yi zina da matansa a titi annabi ce kuma haka za ku yi to wani abin da ake daukan wannan hawan ne ya fada wa al'ummar musulmi suke barin abin da aka zo da shi suke daukan wancan amma an san ta inda suka yi wannan aikin shine ma'arakatuna ma'al yahudi ma'arakatu taqalid ma'arakatu taqalid masana tuni sun yi rubutu akan wannan kun ga al'ada da yanzu ake suka ita ce garko kowa Yahuda bai nasara ba sai dai kokarin kushe al'adu. Kowa yadda zai yadda al'adu na kawai abu ne na na gargajiya na iyaye, to duk ran da aka samu ne sai an bai Yahudu. Amma duk al'ada da aka yi ta kariya ce. Ba wanda zai ɗauki abun wani. Da lokacin da jama'a suke zauna a kowace zuri'a da kabila suna da abin da suke harkar auratayya. wanda duk ba su ban yi ga sune dama ba ma ya sha'awa ya shiga sai ce wani abin su wani ne su ma can za su yi shikenan ba wanda zai shiga to da ka wani abu bako ya zo ya shigo diya ma mai su ba zai yi ba amma ana cewa al'ada aikin banza ce shikenan bakon abu sai a cuso shi sai jama'a su bi wanda shi muka fara ta wannan hanyar al'ada kadai da suka kauda ita shikenan suke tuntuni malaman musulunci suka rubuta wannan muddar muka sake muka ba al'adu to za mu yahuda nasara wannan hanyar za su karɗaɗo su cutatar da mu kuma sun karɗaɗo din harkar bukukuwa an rabu da yadda shari'a take so yadda al'ada ta zo da shi al'ada kuma ana yin ta ne saboda kare al'umma a kare mai ƙaramin ƙarfi a kare mai babban ƙarfi a kare kyawawan ɗabi'u da halaye kada su ɓata to ana barinta shikenan sai su tafi sai a ka abubuwan da ba a san kansu ba shikenan a tafi yanzu bukukuwa da ake yi namu wanda ake su kamun amarya da mai kunshi wance ta ɗau kunshi ta yi kaza ai har a mutu jikan jika wannan abun yana tasiri wance ce ta ɗauke bukin ta ɗauki kunshin wance to zuri'arsu gaba ɗaya suna ganin kimata ana zumunci da 'ya'yanta har jikan jika wance ce ta yi mawankiya ana ganin wannan to duk sai aka cire rana kamun a gidan wancan za a je a yi a can za a je yan mata su rufe kofa sai an yi buɗe kofa sai an biya kuɗin kaza kaza saka aje wannan ai su kanwar rana su wani babban kawa su kawar wata kawar kaza kaza na duk an tsara su ne saboda zumunci da sanin kimar juna da bawa juna gudunmawa ba a manta wannan sai aka shin duk a watsar da wayannan abubuwan a shiga wata shiririta sanin yan uwa da sanin gidajen yan uwa ta wannan bukukuwan da ake dubba shi ake a tafi wani guri can tufafin da ma amarya za ta saka irin na kafirai ne yanda suke sawa haka ake sawa yanda suke daukan wata fulawa sai wani da aka dau wannan sannan in mutum ya shekaru sai a ce za a yi wai wai munna haihuwarsa hafe ba su dai sai a je a wani katon kyak wai da girman sa aka sai taho godo godo waya ba shi wuka yanka kyak in ka tambaye shi wannan kyak din ragon sunan ka ka yanka ko kome ko ko wani ko ko wani ko ko wani gunki ka yanka me ma'anarsa dan kawai an ga wani yana yi kai ma sai kai ka zama korin kamar buri buri ne in kana so ka kama shi sai ka dauko butar dama guda biyu ɗaya sai ka daka barkono ka cika ɗaya kuma ka bar ta empty sai ka dauko mara barkonan sai ka haka ka leka sai ka boye wacce ka leƙa sai ka ajiye masa mai barkona kana tafiya shi ma zo ɗauka zai na haka sai an ta kawai to haka muke fa yanzu haka muke abin da duma ga ana ba ma tunanin meye hikimar yinsa sai a yi idan mutum ya shekaru aka ce ya shekara sittin a duniya an ce za a yi munnar cikarsa sittin a duniya to ai sai ya lissafi ya ga akalla ya ce sai dai shekara ashirin ya balaga yanzu shekara balagarsa shekara nawa arba'in sai ya lissafa kowace shekara ɗaya tana da kwana ɗari uku da sittin a kowace a ce ya yi laifi guda ɗaya rak ɗari uku da sittin so arba'in nawa zai je wa Allah da shi sannan ya auna iga a cikin shekara ɗari uku da sittin ɗin nan babu wata rana guda ɗaya ke da tabbas na kyakkyawan aiki guda ɗaya da ya karɓo amma zunubin daman ya kwamfan wani ya tabbata amma kyakkyawan aiki wanne ne ibariya wanne ne ya ba ƙuya wanne ne ya bai wuce gona da iri ba wanne ne ya ba jahilci a ciki to wanda yake da wannan yaushe zai tsaya na wani yanka kyak sannan ya sani wannan ranar da aka haife shi ita ce ranar da ya zo yana kuka danginsa suna dariya akwai wata tana gabansa ita kuma ana so ta canja shi yana munna dangin suna kuka to da wannan ya kyak din zai zama wannan da shi zai zama wannan rane uku ce daban wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya wanda yake da wannan rane ko guda uku an gaya mana annabi haya alayhi salam haka Allah ce wassalamu alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma ub'asu hayya annabi isa alayhi kuma da kansa ya faɗa yace wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya kowa yana da wannan rane kun guda uku ta farko ita ce ake son ta biyun ta zama akasinta idan ta biyun ta zama akasinta farko to ta ukun za ta yi kyau amma in ta zama irin waccan ta farkon ya zama an yi ram da kwan shi yana kuka dangin na kuka to ta ukun ita ma ba za ta yi kyau ba to da irin wannan shashancin da kawai bature ya nemi ɗauka mana wata ci gaba wata riba za mu samu me hankali a cikin wannan to to irinsa ne sai muka samu kanmu a ciki sai dai mu farka daga baccin kasan da muke mu tabbatar Allah ya aiko mana annabi alaihi da gaskiya ko mu karbi abin da yazo da shi tunda ba mutum haka ba ma hatta annabi alaihi salatu wassalamu annabin su ne shi yasa ce adamu wa man dunahu ta taliwai adamu da wanda duk ba shi ba shi na karkashi na shine annabin annabawa duk wani annabi annabi sai in bai ba da gaskiya da annabi so Allah zai tuɓe shirga annabtarsa to mu Allah ya mana alfarma mu ne al'ummarsa na biyayya amma kuma ka raina abin da ya zo da shi alayhi salam shine annabin da kafin izo duniya wanda dai ba da gaskiya da shi Allah ya karbe imani su tubba'u sun yi imani da shi bai zo ba sa'id ibn zaid ibn amr ibn dufayl kaga ai shi mahaifinsa sa'id ibn zaid wanda yake cikin cikin goman da aka yi albishir da aljanna ai kaga mahaifinsa bai ga annabi alisana ce amma tun da aka faɗa masa ya yarda sai annabi alisana ce gobe kiyama za a tashe shi ummatan wahdahu ummatan wahdahu eh shi kadai so wanda bai zo ba ma an yarda an bi shi Allah ya karbi imanin to balle kuma ya zo ya zo ya gabatar kuma ya yanke mana hanzari ya je filin arafa a ranar arafa ya tsaya ya hudu ba ya ce ala hal ballaktu shin na isar da duk abin da Allah ya aiko ni ban ɓoye muku ba suka ce na'am na sata wa ballakta ta hanyar nasiha ba daga ganiya ba duka isar sai ce Allahumma shahad Allah ka zama shaida na ce musu na isar sun ce na isar to akwai wanda kuma za a tashi kiyama Allah ya tambaye shi annabi ya isar ce bai isar ba in ko bai karba ba ya sarrana ta ɓaci to tun mutum yana da numfashi ya kamata ya shiga hayyacinsa ya zo ya karɓi wannan abu da annabi alaihissalam zai shi wancan hauma hauma da muke yi ya kamata mu rabu da ita ko musamman mu yanzu ya kamata mu fi kowa fahimta irin yadda ake mutuwa fafafafafafa kwat ɗaya ai magana da mutum a jima shi kenan sai a ce ya faɗi ya mutu wani sallah yake wani kaza yake ya kamata mu shiga taitayen mu a saboda irin wannan domin yi ba asul maru alama mata alai za a tashi mutum akan abin da akan abin da ya mutu a kansa Allah ya samu mutu akan addinin musulunci as-sirajul mustaqim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam na'am to shikenan